أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتدر منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم wannan aya da malam ya karanta ta jiya ma ya karanta mun fara fassara mun ɗauko wani dogon bayani a ƙarƙashin wannan ayan to sai lokaci ya harinsa abubuwan da muka fara bayani a kai mun ce ita wannan aya tana mu nuna mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin tana bayanin abubuwan da za su faru ne annabi ya bayani sun musu faru ba ko kuma wannan ayar ta yi bayani tun abubuwan ba su faru ba shine cewa wata rana bayan musuluncin ya cika to za a sami waɗanda za su yi ridda ayar tana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu man yartadid minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم to mun yi mun ɗauko bayani muka ce bayanin da wannan aya ta yi sun fara tabbata tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin an sami waɗansu jama'u da suka yi ridda akwai kashi uku waɗanda suka faru a zamanin manzan Allah na farko akwai musailama akwai kuma sulaiha akwai aswadul ansi shine na biyu sai sulaiha waɗannan sun ci gabanin kafiran da suka yi ridda ne musailama ya yi da'awar annabta don haka duk waɗanda suka bi shi suka yi rinda suka ƙi musulunci sannan aswadul ansi shi ma ya yi da'awar annabta tsulaiha shi ma ya yi da'awar annabta waɗannan jinsin jama'a ne waɗanda sun yi ridda tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun ɗauko wannan bayani muna ta yi mun ɗauko doguwar kissa wanda shehu ya yi akan waɗanda suka yi ridda ɗin har muka iso inda yake cewa warkar da fi zamani abi bakr mun yi bayanin waɗanda suka yi ridda a zamanin annabi kashi uku ne mutanen musailama mutanen aswadul ansi da kuma mutanen solaiha kashi biyu uku kenan tun zamanin annabi aka fara samun su suka yi ridda to sai na abubakar shi ya yaƙe su ya gama da su sannan a zamaninsa kuma wartadda fi zamanin abi bakirin sabu firakin akwai ƙungiyoyin jama'a guda ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai waɗanda suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar na farko sai shehu ya ce irtaddal arabu jami'a a lokacin laraba duk da suke kusa da makka duk gaba ɗaya sun yi ridda min sham wal yaman wal iraq daga larabawan sham da yaman da iraki duk larabawan wajen sun yi ridda lam yabqa illa ahlu makkah wa ahlu madina ba waɗanda suke suka rage suna kan musulunci sosai daga mutanen Makka sai na Madina bi sababi zakati su kuwa dalili saboda man sayyidina Abubakar ya tura a karɓo zakka to fa akan zakkan ne fa ka san dukiya yadda take cire haƙƙin Allah din fa shine dalilin da yasa suka yi ridda kalu suka ce nuqimu salata kama qala Allah mun yadda kam Allah ya ce a tsaye da sallah to lalle za mu tsaye da ita kamar yadda Allah ya faɗa amma zakatu fala nuqsabu amwaluna amma zakka ba za a yi mana fashin dukiyar mu muna kallo ba subhanallah wannan ayar da ne nasin alqur'ani ya ce abi hudda zakka wadan suka ce zakka ya zama kamar fashi wai ba za a yi musu fashin dukiyar su suna gani ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce saboda Allahu qala khudh min amwalihim sadaqatan lalle sun yarda Allah ya gaya wa annabi cewa ka ka karbi wani abu daga cikin dukiyoyinsu a matsayin sadaka wato zakka kun gane wannan wai jariyan su kenan amma wallazi ko tsuba ko tsiba bi khud amma waye aka bashi umarnin ina ce annabi ne to wanda kawai aka ba shi umarnin cewa ya karɓa zahaba to yanzu baya nan don haka la nuti shay'an min amwalina ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi ya wuce to dukiyar mu ba ba wani wanda za mu baiwa tunda annabi ne Allah ya ce masa khud to wa aka gaya masa kuma saboda haka mun yarda za mu yi sallah amma zakka kam mu ba za mu bayar ba kun gane kun ga wannan riddali to da yawan da yawa a sakamakon zakka din sai aka samu larabawa da yawa suka dauki wannan huduban shedan wai ba za su bada zakka ba suka yi ridda to waɗannan masu riddan faqama abubakar wa qala sai na abubakar ya ce a a yi ridda a ce ba za a bada zakka ba yace to wallahi ba zai yadda ba wallahi law mana uli iqalan da za su hana ni da baibayi kanu yafa'unahu ila rasulillah da baibayi wanda suke baiwa annabi a matsayin zakka wallahi in suka hana ni laqatatuhum alai wallahi zan yaƙe su wajen kin ba da wannan abin da suka fi bayarwa din a matsayin zakka an gane wannan to da sayyidina Umar ai Abubakar ya zartar da wannan hukunci duk gaba daya an ji to sai na Umar ya ce a'a mahalan ya Abubakar Abubakar ka fai a hankali zai bada shawara mahalan kai a sannu sannu ya Abubakar to qatilu man yuqimu salata wa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ka yaki mutumin da yake sallah kuma yana faɗin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ka yake shi inji wa sayyidina Umar قال أبو بكر أبو بكر يا جابر شي زي يتي إليك أني دا الله كالي ني ربو دني يا عمر جبار في الكفر a zamanin da kake ba musulmi ba kai wani mutum ne jarumi mara tsoro amma kawarin fil islam a musulunci kuma ka zama matsoraci in ji sayyidina abubakar yake gaya wa umar sayyidina abubakar ya ci gaba da cewa wallahi la ufarriqu baina salati wa zakati abadan ni ba zan rabe tsakanin sallah da zakka ba dan tare suke zuwa yawanci a cikin alqur'ani domin Allah ya kulu aqimu salata wa atu zakata kullu haka Allah yake faɗi a tsaye da sallah a bada zakka fatakalla da sayfahu wahdahu sai na Abubakar ya rataye takwabi shi kaɗai ya ce to wanda zai bi ne bi ne ni kan na tafi yaki ji sai na Abubakar kala Umar Umar ya ce falamma ra'aytul jidda min Abi Bakr da na lura naga Abubakar fa ba da wasa yake ba da gaske ne kaga maimakon a sami jayayya da sabani tunda lamarin Allah duk zuciyar tana kallon Allah ne to daga nan yace da naga da gaske yake yi ba ja da baya alimtu ahan anna hadha allazi alaihi huwa alhaq sai na gano wannan abu da ya dauka shine gaskiya lalle na goyi bayan sa fa kanu karihu hadha al-amra fil bidaya da farko sun ki goyon bayan sayyidina abubakar a farkon lamari wa ahabbuhu fil nihaya amma karshe suka rungumi wannan ra'ayin suka goyi bayan abubakar to daga nan ne suka shirya gaba ɗaya da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sauran sahabbai suka fita aka je yaƙi suka yaƙi larabawa kullu man lam yu'addi zakata yuqatilunahu duk wanda yake ba da zakka sai su yaƙe shi hatta raja'u ila qabuli zakati har suka dawo kowa ya sallama aka ci gaba da karɓan zakka ana bayawa kamar yadda ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan shehul islam shehu ibrahim yace to kaga nan laula abubakar ba don abubakar bane a wannan matsayi la saqafa hadha rukun ai da wannan rukuni zakka ya fadi da sauran rukuni hudu ne an daina zakka amma ya yako su ya dawo da su kuma suka yadda dole wala sakhaful islama ai kaga da mutane sun wulakanta musulunci fale haza qala umar to saboda haka ne sai sayyidina umar yake wata magana akan sayyidina abubakar yace wallahi na rantsa da Allah inji umar ma wulida mauludun ba'da al-anbiya afdal min abi bakr bayan annabawa da suka wuce babu wani da wanda aka haife shi fiye da abubakar umar ne yake masa wannan kirari as-siddiq walaulahu ba dan abubakar ba lartadda al'arabu jami'an bi tarki zakati da duk larabawa sun yi ridda saboda gudun ba da zakka wartaddat firqatun wahidatun fi zaman to an gama da waɗanda suka yi ridda a zamanin sayyidina abubakar kenan to yanzu an shiga suwaye suka yi ridda a zamanin umar kuma shehu yace wartaddat firqatun wahidatun fi zamanin umar amma a zamanin umar wata jama'a ce guda ɗaya kawai ta yi ridda sunan shugabansu jabla wani sarki ne babba mai jin kai mai nuna isa ko mai kuɗi ibnu aiham shi ne maliku gassan sarkin gassana wani, wani gari ne na larabawa to jabla shi ne sarkinsu atawa aslama shi jabla ya zo wajen sayyidina umar ya musulunta wasara ma'a umar ilal hajji sai aka dace sayyidina Umar zai tafi aikin haji sai yace zai yi rakiya yana da kuɗi aka ɗebi dukiya da ƴan rakiya zai raka sayyidina Umar fakana ya tsofa bil bait an je ana dawabi a ɗakin Allah sayyidina Umar yana gaba ana dawabi sauran mabiya suna biye har da shi jamla wa yadurru rida'ahu saboda isa yana jan mayafinsa ko wato abayarsa tana jan ƙasa saboda isa riga ce ta isa ta mulki yana jan rigarsa a bayansa to me ya faru fawati'a ahadu sahaba rida'ahu wani daga cikin sahabbai sai ya taka wato rigar nasa ko mayafinsa wa huwa malikun mutakabbir shi kuwa jabla sarki ne mai jin kai mai isa talaka ya taka masa mayafi fala tsamahu sai ya juya sai ya kwashe wannan sahabin da mari wai shi an raina shi fasha ka zalika ila umar wannan sahabin da aka mara sai kai kara wajen sayyidina umar fada'ahu umar sai na umar sai ya ce a kira jabla ya zo wa qala lahu sai na umar ya ce da jabla sarki mai jin kai mai nuna isa ya ce da shi hukuman layi alqisas hukunci a wajen Allah shine kisasi duk wanda ya mari wani ko ya yi wa wani illa to arama to rama ko za a yi tunda ka mare shi ba dalili to yanzu fa sai kisasi kuna ji kala sai yace alqisasu ni ne za a yi wa kisasin akan talaka inji jabla ana malikun wa huwa suqatun ina basara yake kuma yana talaka yuktasu minni har za a yi sakayya a kaina saboda shi kala lahu umar sayyidina umar yace ayya wannan bai san adalcin musulunci ba laisa hadha fil islam wannan tsarin baya na a cikin musulunci cewa hukuncin mai mulki daban na talaka daban ba babu shi kowa daidai yake al islamu sawa bainana ai musulunci ya daidaita tsakanin mu da mu talakawan ai da da masu mulki da talakawa kowa daidai yake a ƙarƙashin shari'ar musulunci al malik wa suqa sawa'u da mai mulki da talakawa duk abu ɗaya ne fa hukumul lahi qisas sai sake maimaitawa hukuncin Allah dai anan shine ramuwa yawa kamare shi ba dalili saboda haka dole ya rama qala lahu sai basarakin jabla yace wa sayyidina Umar da Allah kai hakuri kar a kunya ta ni cikin jama'a zan bada dinare dubu ai zan bada raƙuma dubu a yafe mini wannan inji jabla wala tattasu minni dan haka kar a mini kisasi a mini ramuwa dan na ramuwa na mar wannan a sai rama qala rajulu sai mutumin yace ana aktasu faqat wanda aka mara yace shi ba zai rama ne shi baya son mara kuma dari sai ya shafa kuma tun mai mulki yace sai a rama kala ya sake ce masa to ya kai hakuri dan Allah wutsika alfan min al-ibil to zan baka raƙuma dubu wa wanda aka maran fa wala taktasu minni karka nemi ramuwa daga gare ni imtana ar-rajul mutumin da yaki sai ya rama wa qala umar sayyidina umar yace to tunda haƙƙin sa yake nema la budda an yuktasa minka dole sai arama fa qala sai jabla da mulkinsa da isansa ya duka ya roƙo ya ce ya amiral mumini ya sarkin mumini alhilli ka ɗan saurara mun ina da shawara kalilan a ɗan dakata mun kaɗan ila gadin har zuwa gobe kafin a yi duk abin da za a yi fa amhalahu umar sayyidina umar ya ce to shikenan a saurara masa kun san abin da ya faru fa farra wa tadda sai ya gudu cikin dare ya koma ya koma kafin ya ridda kun ga wannan riddan da ya faru a zamanin to yana da jama'a da gaba ɗaya suka shigo da ya fita sai suka tafi tare kala jamla ya ce a a dinun yusawwi bainal malik wa suqa wani irin addini ne wanda zai daidaita tsakanin mai mulki da talaka daidai suke haza dinun la yarda la yarda bihi wannan addinin kai mu ba za mu yarda da shi ba dan akwai raini a ciki هذا هو الذي ارتد في زمن عمر wannan shine mutumin da ya ridda da yarda da mutanensa a zamanin sayyidina Umar wallahu akbar bi hadha qabla wuqu'ihi to kaga Allah ya bada labarin waɗannan riddan da aka yi sai tun kafin lokaci ya faru shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai man yartadin minkum duk wanda ya ridda daga cikin ku an dinihi gabarin addinin sa to ba komai Allah yana da bayi da yawa fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannan Allah zai kawo waɗansu mutane na kirki masu son Allah yuhibbuhum wa yuhibbunahu wanda suke son Allah Allah yana son su sannan kuma azillatin alal mu'minin masu saukin hali masu ladabi ga ƴan uwansu mu'mine mu'mine saura suna jin daɗin su amma a izzatin alal kafirin masu nuna jin kai da isa in tsakaninsu da kafirai ne da Allah zai kawo waɗannan mutane. To wannan aya da ta zo, to za a iya gane su waye ɗin ne wasu mutane ne. To a wannan lokacin su ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam an haula sai aka tambayi annabi ya rasulullahi waɗannan mutanen kan wasu mutane ne fa qala sai yace ahlul yaman mutanen yaman ne inji annabi a wata riwaya don akwai riwayoyi daban domin al-imam yamani wal hikmatu yamaniya imani dan yaman ne hikima kuma yar yaman ce manzo Allah ya musu kirari mutanen yaman a cikin su za a sami waɗannan mutane sannan wani lokaci kuma wasu ila marratan wani lokaci aka tambaye shi marratan saniya shin su wane ne waɗannan mutanen wanda Allah zai kawo su suna son Allah Allah yana son su masu saukin kai ga muminai masu nuna isa ga kafirai da aka tambaye shi fa ashara ila Salman akwai Salmanin Farisi fa qala qaumun qaumu haza mutanen wannan mutumin su ne waɗanda za su zo daga baya za su taimaki addini waɗanda ba sa tsoron zargin mai zargi akan addini. Kuna ji? Laukanan Islamu bi surayya. Manzon Allah ya faɗi wani hadisi da addinin musulunci zai kasance a can wajen tauraruwar surayya lana lahu rijalun min haula. Da wasu mutane mazaje daga ƴan uwan wannan mutum za su je su samo addini su riƙe kuma su yi aiki da shi. Wannan isharatin ila sudil julud shehu yace wannan yana ishara ne zuwa ga bakake shehu bari ne baki ne ko saboda addini ba gado bane in kuka kalli yadda addini ya zo dan ba a mai da shi ya zama gado ba shi ya sa ma da manzon Allah ya tafi wa ya gada ba dangi tsakani to inda an dage sai dangi da duniya musamman turawa a ce addinin haɗin baki ai da ya tafi kanin sa ya baiwa to sai ba a yi haka ba yi kwarai da gaske kuma sayyidina abubakar yana da kayanci da yawa yana ce ma fadalakum abubakar bi kasarti salatihi wala siyamihi walakin bi shay'in waqtira fi qalbihi sayyidina abubakar ba wai ya fi ku da wani yawan sallah ko zakka ko azumi a'a wani abu ne wanda yake da nauyi a zuciyarsa shine imani sai na abubakar haka yake in aka ji za a ji kamar zuciyarsa ce take tafasa saboda tsoron Allah sai na abubakar to ya zama shi ne ya gaji manzan Allah babu dangantaka ba jini balle a ce kwanajin ne haɗin baki ne yawa ya tafi ya bar wa kaninsa ba a yi haka ba shi ma da ya tafi ai yana da ya'ya da wasu dangi sai sayyidina abubakar ai sayyidina umar bayan da umar ya wuce sai wa sai sayyidina usman duk dai dangogi ne daban-daban sannan sayyidina ali duk kirarin nan da Allah ya masa kuma shi bai taɓa fushi ba duk cancantar waɗansu ne ke laƙa masa fushi wai an zalunce shi shi bai faɗa ba bai faɗa ba ya zama shi man kuntu maulahu fa aliyu maulahu ana madinatul ilmi wa aliyu babu ha yana da kirari da yawa sayyidina ali to haka mu magabatan mu suka gaya mana haka kuma suka dora mu akai yawa duk magabatan mu akan haka suka dora mu an yarda da khilafa na sayyidina abubakar bayan manzon Allah an sallama kuma an yarda babu ja kuma ya yi abin da ya yi har ya koma ga Allah. Sai na Umar shi ma ya zo ya yi abin da ya har ya koma ga Allah. Sai ma Usman ya zo ya yi har ya koma ga Allah. Sai na Ali ya zo ya yi. Ko? Ɗansa Hassan ya yi na ‘yan kwanaki ganin rigingimu ya yi rizani da sauransu. To shi yasa irin waɗannan rigingimu magabata suka ce mana wal kaffu amma shajara bainahu. abin da ya gudana tsakanin magabata to ba ruwanka ba ka da wuta ba ka da aljanna maulana shek zai ba da misali yace in za a ba da misalin wannan na rigingimin da ya faru tsakanin sahabbai kamar mutum ne ya zo ya tarar da mahaifiyansa da babansa suna faɗa suna faɗa sun yi kata-kata ya kwaɓe riga ya ajiye daga shi sai gajeren wando ita ma daga ita sai ɗan tofi kuma iyayensa ne su suka haife shi in ya zo yaya zai sai ya kokarin baiwa kowa hakuri ya je ya ce baba kai hakuri za a yi abin kunya kar mutane su ji dan Allah ai hakuri kar ka biye mata ita kuma ya lallaba ita ma ya zo ya bata hakuri mama ki hakuri kin san baba haka yake in ya fushi baya jin abin nan dan Allah ki hakuri to sai ya lallace su ya dauki zanin wannan ya daura mata ya dauki rigar baba ya bashi shi ma ya saka sun koma suna huci kafin su lafa in ya fita kofar gida sai ya ce sha yau ba don ne ba da an yi kisan kai a gidan nan wasa da ubansa ne kuwa sai dai yayi ne to aka ce mana wal kafu amma shajara bainan mu abin da aka gaya mana kenan mu kame da abin da ya faru tsakanin sahabbai domin dukkan su udulun dukkan su adalai ne in ka bata su ka ce duk ba adalai bane to qur'anin nan ta hannun su yazo to abin da yazo ta hannun wanda ba adalai ba kuwa zai zama sahihi shari'ar duk ta hannunsu ta biyo kuma sahabban nan su ne su ne mamun annabi a sahun sallah ko ba su bane su ne son sojojinsu a fagen yaƙi ko ba su bane su ne surakaninsa ya auren masa ya auren musu sun auren masa ko ba ai haka ba to irin fa zaman da aka yi kenan amma abin da yafi sauki shine wal kafu amma shajara bainahum duniya haka Allah ya kaddara in mutane za su rayu ko tsakanin waye da waye in aka sami tsawon zama sai an samu sabani to shine abin da ya faru na rigingimu da sauransu Allah ubangiji ya kiyaye to saboda haka da aka tambaye sayyidina a manzon Allah su wane ne waɗannan mutane masu wannan hali sai ya nuna Salman al-Farisi shine bayani shewa yake cewa to wannan ishara da ya ana nuna baƙaƙen fata a yanzu yadda ake rike da addini a yanzu ko Najeriya ka ɗauki misali mahaddata alkur'ani a Najeriya kuma ka ɗauki bayan mahaddata ɗin ka ɗauki yawan ibada da yadda ake cika masallatai wallahi a ƙasashen larabawa ba a cika wannan ba sai ranar juma'a ne akan fito kamar za a yi wa Allah zanga-zanga ranar juma'a wato ranar celebration biki ne amma mu koyaushe da azahar da la'asar da magariba da isha zaka ga kullum muna cika masallaci kuma ba ma tsoron kowa ba wai wata hukuma muke tsoro ba muna yi ne bisa sha'awaran mu ba an samu bane ga Allah wannan bakaken fata ai suna kusa da su amsa waɗannan wannan kirarin waɗannan mutane ko ba haka bane wasu ila aizan wataran an tambayi manzon Allah game da waɗannan mutanen faƙala ƙaumu abi musa ashari mun faɗa a can baya karatun jiya ya ce mutanen abu musa ashari su ne masu wannan matsayi kamar yadda na yi bayani shi abu musa ashari a cikinsa ne aka sami a zuriyarsa ne aka sami abul hasan ashari wanda yake shine hali shine jagora wajen kare aƙidan ahlus sunna wal jama'a na gaya muku wannan aƙida ta ahlus sunna ta asha'ira duk malaman duniya gudugai manya-manya ‘yan ashariya ne, in ka zo fagen sufawa ka ɗauki gidan ƙadiriya gidan shan abdulkadir jelani za ka tarar a aƙidance ɗan ashariya ne duk malaman da aka yaye su a ƙarƙashin shan abdulkadir kamar shan usman ɗan fodiyo da irinsu dukkansu aƙidansu ƙadiriya ne wanda ya mutu ya je ya nemi littattafan shan usman ɗan fodiyo ya karanta ya gani shin akan wata aƙida ya gina mutane akan aƙida ce ta asha'ira idan ka dawo gidan tijjaniya gidan shehu tijjani shehu tijjanin kansa dan aƙidan asha'ira ne asha'ira ne da dukkan malaman da suka ginu a ƙarƙashin sa manya-manyan malamai na duniya kowane ɗayan su dan asha'ira ne to in ka zo magajinsa shehu ibrahim saula dan asha'ira ne wata ran an yi hira da shi a kundukul shufra a makka wani ɗan jarida yake tambayansa me ya kafi dogara da shi wajen rayuwa ce alkur'ani kan wace sunna kake ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kowa in ya daga raf'ul malam amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam in dai maganar sunna to an kare ta kwata kwata babu wani malamin da ya tara ayoyi da hadisai wajen goyon bayan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan littafi wanda yake so ya je kasuwa ya gani ya ga shimfiɗar wanda wannan ne ya jawo har waɗanda suke faɗa da sufawa ko ƴan ɗariƙa amma sai suka mai da shehu ibrahim kaman daban a ciki a wai kai wani daga cikinsu wanda ina gani da ido na wata ran yana koyarwa ko tafsiri yake ko dai yana wa'azi wa mutanensa yana karanta raf'ul malam na shehu in ya karanta zai ji wasu hujjoji na kare sunna sai ya ce jama'a anan mun yi daidai da shehu ibrahim ko ba mu yi ba ko ba ku taɓa je ba kun gani to wal haqqu ma shahidat bihi al ada'u gaskiya shine abinda maki ya tabbatar to ba shi kaɗai ba suna nan da yawa ina da labari ma ba zan faɗa ba amma an ce wani daga cikin su ya fassara raf'ul malam wani daga cikin su ne a yanzu yana daga cikin kwaloluwa a cikin su amma ya fassara raf'ul malam na shehu wanda yake kare sunna ta manzon Allah amma zan yi shiru shi da kansa zai bayyana to saboda haka yayin da ya musulunta yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah muna da matsala inna qaumana hajaruna mu fa tunda muka sun musulunta duk dangin mu sun kaurace mana ya annabi to ya za mu yi duk dangin mu gaba ɗaya sun rabu da mu kullu man dakala fil islam qata'ahu qaumuhu al kuffar duk wanda ya shiga musulunci to dangin sa kafirai to an daina zumunta kenan sai su yanke su rabu da shi wattakazuhu aduwan su rike shi maki to da Allah ya ga damuwar Abdullahi ibn Salamin akan wannan yace to me damuwa kada ku damu innama waliyukum Allah wa rasuluhu ai masoyin ku shine Allah da annabi innama waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salah Allah da annabi sune masoyan ku majibinta al'amarin ku wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsaye da sallah kuke tsaye da sallah tare da su ai su ne waliyanku su ne ‘yan uwanku yanzu yawa in sun ce ba za su yi mu'amala da ku ba to ku yi haƙuri yawa ku rungumi waɗannan mu'amala dai ta rayuwa ai duk abin da za ku samu a wajen waɗannan ya ishe ku waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum raki'una kaga aka sake dawa da ruku wato saboda cika kan aya amma ai an riga an faɗi maganar sallah wa yuqimuna salata kuma aka sake cewa wa hum raki'una suna masu ruku ma'ana dai suna masu ne masu sallah na
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Allah ya ce to tun da yake haka ne an ce Allah shine masoyin ku majibincin al'amarin ku da tare da manzon Allah da muminai to sai Allah ya ce to duk wanda ya ɗauki wannan umarni ya ce wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah ya bar al'amarin sa wa Allah ya rungumi lamarin Allah wa rasulahu kuma ya rungumi lamarin manzon Allah wallazina amanu kuma ya rungumi lamarin ƴan uwansa mu'mina ya haɗa kai da su to fa inna hizballahi humul ghalibun to ku sani jama'ar Allah a kullum ita ce mai rinjaye na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تتخذوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ko kusa kada ku riƙi waɗanda suka riƙi addininku a matsayin wasa wanda suka ɗauki addininku akan addinin wasa to kada ku riƙe su masoya domin nazala hadha fil munafiqin wannan ayan ta sauka ne akan munafikai wal yahudi da kuma yahudawa كان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بشيء ينادي الناس إلى الصلاة wani lokaci manzon Allah sai ya zamo ya damu kwarai ya sa cikin damuwansa yana so ya samu wani abu wanda in lokacin sallah yayi za a yi amfani da shi a kira mutane zuwa ga sallah yana ta tunani wace hanya za a bi ne fa shawarar sahaba sai shawara da sahabbai gashi dai yanzu mun yi yawa jama'a sun fara watsuwa a gari kowanne yana unguwarsa daban-daban kuma akwai buƙatar sallar nan a rika haɗuwa a lokaci guda a yi ta tare to menene za mu yi amfani da shi wajen taro mutane don a yi sallah faƙala sai ya ce nuhibbu an naji da shay'an yu'linu ya awqati salah muna so ne mu amfani da wani abu wanda za mu bayyana lokacin sallah yayi wanda duk wanda ya ji shikenan sai ya rugo ya zo sai a yi sallah to a cikin sahabban da aka yi shawara da su minhum man qala a cikin su akwai wanda ya bada shawara cewa nuqidu naran yadda za a yi mu rika hura wuta idza ra'u dukhanan fin nahari in aka hura wuta da rana to za a ga wato tashin hayaki to in aka hango hayaki to ana sanar da mutane cewa maza maza a rugo kenan a zo a yi sallah ya'lamuna anna al-waqta balaga daga sun ga hango hayaki to za su san cewa to lokacin sallah da yayi ke wa idza kana fil layl in kuma da daddare ne idza ra'aw an-nara ya'lamuna ko an-nura in suka hango haske daga nesa za su gane anna al-waqta kar balaga wannan hasken da aka hango ana sanarwa ne lokacin sallah yayi inda daddare ne fakari annabi sallallahu alaihi wasallam annar manzo Allah yace a abin da ya shafi wuta ibada da wuta kam wannan ai aikin yahuda aikin majusawa ne ba za mu yi ba to a cikin mashawarta minhum man qala nadribu jarasa akwai wanda yace sai a buga kararrawa irin na kamar yadda ake a coci kan kan kan kan to daga an ji to shikenan kamar yadda Maulana Sheikh yake gaya mana a wani siga na hadisi yana ce na la na'budullaha la naf'alu ka fi'lin nasara ba za mu yi irin aikin da nasara suke yi ba fakare haljurus manzon Allah ya ki ayi amfani da buga kararrawa fatafarraqu to wannan shawarar dai ba a sami matsaya ba sahabbai suka watse fa jama'atun min as-sahaba kulluhum ra'a al-azana fi an sai aka dace a wannan daren da aka watse sai aka tarar Allah da ikonsa da yawa daga cikin sahabbai sun yi mafarki sun ji sautin kiran sallah a halin mafarki kun gani ra'a abu suda'in al'azan daga cikin sahabban akwai abu suda shi ma yayi mafarki wa bilal bilal ma yayi mafarki wa jama'atun waɗansu jama'u ma na sahabbai sun yi mafarkin sigan kiran sallah fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil azan manzon Allah ya umarni wannan da aka gani a mafarki din nan dan hadda sigar yace sai ya kira mai sauti yace Bilal ya je ya kira sallah a wata riwaya aka ce Abu Mahzura ya je ya kira sallah fasaru yu'zinuna to shikenan sai suka ci gaba aka dauki wannan tsari na wanda aka gani a mafarki sautin kiran sallah wanda ake dinnan a yanzu ha to maimakon an samo mafita kuma an samu din amma ka san maki fadahikal yahudu dahikan yahudawa suka kece da dariya wai abin ya ba su dariya wai saboda me dariya mai tsanani kalu ma ra'ayna dinan aqbaha min dini muhammadin kai ai mu ba mu taba ganin wani addini wanda mummuna irin addinin muhammadu ba haza nahiqul himar kawai mutum kato ya rika ihun jaki wai kiran sallah kaji maki yabo allazi ja'a bihi ma ata bihi dinul qat abinda Muhammadu yazo din nan bamu taba jin wani addini yazo da shi ba ikon Allah wannan kiran sallah musamman kabbara din nan Allahu akbar din nan makami ne babba kwarai kwarai da gaske an taba samu ma na gani a wani rubutu wani ya hau kumbo apollo ya hau sama kiran sallan Allah ne sai ya ji sautin a kiran sallar nan da ake a sama waye a sama wato Allah yana so ya nuna mu'jiza na manzan Allah da kuma mu'jizar musulunci ya ji kiran sallah sautin a sama to da ya dawo yana yawo sai ya komi sura ya zo ko wani gari dai na larabawa sai ya ji muryar ana irin wannan muryar yace kai a dakata wannan muryar fa lokacin da suka hau ya ji wannan murya ɗin to dai aka ce wannan shine dalilin musuluntan wannan bature akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya kan nuna in ya ga dama in bai ga dama ba kuma ya bari kai ta mamare in ka samu da rabon ka sai ka samu na bismillah ya ayyuhal ladina amanu ko ka karanta ku na'am to shi ne sai Allah yake cewa da wannan abin ya faru suke dariya wa kiran sallah kaga izgili suke wa kiran sallah kenan ko to shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhizul ladzina ittakhadhu dinakum hudu'an wa la'iban kada ku riki waɗanda suka riki addinin ku abin wargi da izgili min allazina utul kitaba daga cikin wanda aka ba su littafi yahudawa kenan sune suke izgile wa addinin ku kada ku rike su yahudawan da suka zo min qablikum wal kuffara da su da sauran kafirai mushrikai dan su ma suna izgili kada ku rike su auliya'a kuma da su majikinta al'amari abokan hulɗa wattaqullaha don haka ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne na gaskiya na'am وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
Allah ya sake bayani a nan, ya ce su Yahudu da Nasara da mushirikan Makka ɗabi'ansu shi ne, wa iza nadaitum da'autum ila salati duk lokacin da kuka kira ƴan uwanku zuwa ga a zo a yi sallah maimakon su saurara ittakazuha huzu'an sai su riki sallar ko kuma wannan sautin su mayar abin wasa wasan manya shine izgili wala iban da kuma wasa bi an yastaji'u biha su rika izgili da ita sallah ko da wannan sauti din wa yatazahaku inda sama'il azan su rika kecewa da dariya yayin da suka ji kiran sallah zalika irin wannan rikon waɗannan kafirai suna yin haka ne bi annahum qaumun la yaqilun saboda mutane ne waɗanda ba su da hankali ai laysa indahum aql ba su da hankali shaykhul islam yace bal azanu shi kiran sallah lam yakun sabata bi nawmin faqat li jama'atin min as-sahaba bal sabata bi hadhihi al-aya kiran sallah hujja akan kiran sallah ba wai kiran sallah ya tabbata a sakamakon mafarkin da suka yi ne kadai wanda suka zo suka gaya wa annabi shine kawai hujja na tabbatar da kiran sallah ba inji shehu a a sabata bi hadhihi al-aya kiran sallah ai ya tabbata da wannan aya wannan aya ai tana magana ne akan kiran sallah cewa a يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين آية تنا cewa wa idza nadaitum wannan menene nidai wannan ai hujja ce sai dai sigar ce kawai da shi aka gani amma umarnin nadaitum ila salati ittakhadhu hudan wa la'iban saboda haka hujja akan cewa inda aka samo kiran sallah ba wai na mafarkin kaɗai ba ne har da wannan aya in ji shehu hadhihi al-aya asbatat hukum al-azan shehu yace wannan aya ai kaga ta tabbatar da hukuncin kiran sallah a musulunci qala rasulu sallallahu alaihi wasallam anan manzon Allah yace al-mu'azzinu yana faɗin wato martaba wanda mai kiran sallah yake samu nan ma an ɗauki mai kiran sallah kamar wani wulakantacce ne ko da wasa babban mutum ne har a wajen Allah a inda suka san martaban mai kiran sallah kuma suna da hali in ka ji albashinsa sai ka riƙe kai na mai kiran sallah saboda shi ma ya ji daɗi ya sha shayi muryarsa ta fito sosai garau saboda haka annabi yace almu'azzinu atwalu a anaka yawmal qiyamah mai kiran sallah ya fi tsawon waya ba wai tsawo kuma na mai muni ba a kikkiawan mutum ne wayansa tar ranar tashin kiyama ko mai guntun wayanka a duniya an kana kiran sallah to za a ja wayan a ka daɗa zama kikkiawa ranar tashin kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala manzon Allah yake inna arba'atan akwai wasu mutum hudu la ta'kulu al-ardu ajsadahu idza matu kasa ba za ta ci jikinsu ba in sun mutu mutum hudu ne bari ku bi su al-anbiya annabawa la ta'kulu al-ardu ajsadahu kasa ba ta ci jikin annabawa komai ba ta taba Allah yakan bada misali ma akan wasu bayin Allah ma mutum ya yi shekaru a to amma confirm na annabawa kam duk gaba ɗaya ƙasa ba ta cin naman su wa hamalatu shari'a al-muhammadiyya al-ulama al-amilun to ka gani waɗanda suke ɗauke da shari'ar annabi muhammadu malamai waɗanda suke aiki da ilimin su to ƙasa ba ta cin naman su wa hamalatu al-qur'an mahaddata mahaddata al-qur'ani ƙasa ba ta cin naman su wal mu'azzinun kaji mai kiran sallah ya shiga cikin sahun manyan mutane da masu kiran sallah malam kiran sallah babban lamari ne inda kana dan shafawa to kai da gaske sannan annabi ya sake cewa man azzana sab'a sinin duk wanda ya samu yayin kiran sallah na tsawon shekara bakwai la takulul ardu jasadahu kasa wato shewa yana kafa hujja ne da wani hadisi kuwa fi wasin rafi'i mai kiran sallah ka ga yana cikin wata madaukakiyar sifa domin yana tare da annabawa kuma ga masu dauke da shari'a ga mahaddata alqur'ani ga mu'azzin yana cikin su don haka sai shehu yace to in an zo kiran sallah ga shawara ka san shehu tafsirinsa yana hadawa ne da koyarwa da aiki tare ko to sai yace wa yundabu an so hikayatal azan kwaikwayon mai kiran sallah ai shi yasa mun yana yi ana yi ko da kulli man sami'ahu ga duk wanda ya ji mai kiran sallah yana yi to ana so ka kwaikwaye shi amma shehu zai gaya maka yaya kwaikwayon zai kasance idza qala allahu akbar mai kiran sallah ya hudi haka sai ma taqulu allahu akbar wa idza qala ashhadu an la ilaha illa allah sai ma ta ce أشهد أن لا إله إلا الله وإذا قال إن ياتي أشهد أن محمد رسول الله كما كتي أشهد أن محمد رسول الله ungani wa idza qala hayya ala salah in ka faɗi wannan in ya faɗi wannan kai ma ba cewa za ka yi hayya ala salah ba akwai abin da shari'a ta koyar sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala salah la haula wala quwwata illa billah hayya ala salah la haula wala quwwata illa billah لا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله to haka mutum zai kun gane sannan in yace wa idza qala hayya ala al-falah taqulu to ko da yake anan shehu ya musanya na farko hayya ala salah sai la haula wala quwwata illa billah hayya ala al-falah sai ka ce ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun to duk wanda ka rike ka daidai ne وإذا قال الصلاة خير من النوم فكتي صدقت وبررت صدقت وبررت كاي جسيا كما كاي بيئيا وإذا قال قد قامت الصلاة أنسبوا إقامة كينا من إقامة إن يتي قد قامت الصلاة في الإقامة سيتقول أقامها الله وأدامها أقامها الله وأدامها wa yajibu bil qawli wal fi'l mutum zai amsa wannan kiran sallan ne ga magana ga aiki to yaya ake amsawa da magana da aiki wannan abin da ka faɗa ya faɗa ka faɗa ka kai magana to aiki shine inda iqama yayin iqama abu biyu zaka hada kana kwaikwaya kuma kana aiki idza qala qad qamatis salatu taqulu aqama Allahu adamaha ka faɗi wannan addu'a a kama hallahu a dama ha watan habu a lokacin kuma kake zabura ka yi magana kayi aiki jam'an bainal ijaba alfi'iliya ka haɗa tsakanin amsawa na aiki wal ijaba alqauliya da kuma amsawa irin na magana sai shehu yace wai kurahul lahanu amma an ba a son lahani barna a kiran sallah shi ma wani abu ne musamman idan kai mai kiran sallah an ɗora maka to ka san fa an ɗora maka wani aiki ne to kuma kowa yakan nemi ƙwarewa ne akan me akan aikinsa idan kafinta ko magini kullum yana ƙoƙarin ƙwarewa akan sana'arsa idan tela kullum yana ƙoƙarin ƙwarewa akan sana'arsa to da liman da ladan akwai buƙatar su ma su rika ci gaba suna ƙwarewa kar kullum abin da ka kama ɗin nan da ɓarnan nan kana ta yi an gane ga kiran sallah a ko ina barjak akwai a TV akwai a radio kuma akwai gari barjak duk ana yi amma ka zauna akan barna to kai kokari ka gyara wa yukrahu lahanu fil azan makaruhi ne a rika yin barna lahani a kiran sallah minhum man yaqulu sai shehu ya kawo misali a cikin su akwai mai ce Allahu akbar wai yana tambaya kenan Allahu akbar ba ake so ka faɗi to kana tambaya shin Allah shine mafi girma Allah to kaja kana tambaya kenan wa hada istifham cewa yace wannan ai tambaya kake yi minhum man yaqulu hayya ala hayya ala sala sala kawai baki a sake sala ba hayya ala sala babu ha din a ciki wasala da larabci ma'anan sala annar wuta wato ai gaggawa zuwa wuta a'a hayya ala sala hayya ala sala aji din na ha din na aji kun gani wa minhum man yaqulu hayya ala fala sai ce fala ha din nan haka ramin nan babu motsi sai zama fala kawai ah to fala shewa yace wal fala jam'u falatin guda ɗaya shine fala ai falatu guda guda ɗaya fala kuma jam'in su kenan me ya fala din a sahara wato daji sahara shine fala to kace ai gaggawa a je sahara yuhafizu ala alfaz ana son mai kiran sallah ya kiyaye lafazi na kiran sallah la yughayyiru min ha shay'an kada ya musanya komai a cikin lafazin kiran sallah wa yu'azzilu lillahi tabaraka wa ta'ala kuma yayi kiran sallah don Allah fa idan idan yayi haka anan ne ana samun sabani shi mai kiran sallah sai an biya shi da shi da liman akwai waɗanda suke ganin da ba liman ko eh akwai waɗanda suka ce gwadda mai mai kiran sallah akwai liman ko dan liman ya shiga tsantsan aikin ibada din kuma to kuma sai an biya ka eh to kiran sallah waɗansu suka ce to gwadda mai kiran sallah a biya shi to amma dai malamai sun yi ittifaki daga ƙarshe saboda ai wanda ka ajiye shi ne ma aiki ka bashi da yake al'ada ma musamman gwadda waɗansu ƙasashe ko waɗansu ɓangarori na ƙasan nan liman in aka naɗa liman to shi kam kakarsa ta yanke saƙa ba zai sake wahalar shefa ne ba saboda mutanen mutanen kirki ne a gurare da yawa wallahi musamman a yammacin ƙasar nan wanda ake ganin kamar musuluncin bako ya je musu amma sai suka fi kula da harkan waɗanda suke kula da addini in aka naɗa liman a can a to ai ya huta amma in aka naɗa liman a nan to sai ya sari gona amma wanda zai kula da shi wai yana aikin Allah ne to saboda haka fa idan ya kunu min addu'ati in liman ya mai kiran sallah ya zama haka yana daga cikin jinsin masu kira zuwa ga Allah addu'atu ila Allah wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin to idan haka ne wane ne ya fi faɗin kyakkyawar magana fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya yi ce shi dinnan musulmi ne wato ya yi imani don haka shewa yace addu'atu ila lahi masu kira zuwa ga Allah kashi kashi ne akwai annabawa akwai mujahidai masu jihadi akwai shiyo shehunan dariƙa suna kira ne sukan haɗa mutane da Allah ko yakan kira ka zuwa ga kansa ne ko da ɗariƙar tijjaniya in ka shige ta kana shiga fa wanda ya laƙana maka kun zama almajiran shehu tijjani da kai da shi duka sai dai kuma ai mutum ba zai mutunta ka ya maka wani abu kai kuma ka kasa girmama shi ba ko ba haka bane na'am to sadakallahu lana Allah ya samu dace madalla akwai wani abu to Allah ya saka da alkhairi to wane ne ya rike lokacin da alfijiri ke fitowa kowa da ilimin sa ai karfe nawa ne na'am saura kwata da ya kamata a barcin abinci ko saura kwata ya kamata a barcin abinci ko da yake yana canzawa to Allah ya samu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين